والصلاة والسلام على رسول الله الخاتم لما ولد والخاتم لما سبق ناس بهك الهب والهدي إلى صراطك المستقيم قال أني حق قدره ومداره الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى آله سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن عثمان الباجي على زالت الولايات وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى الدين ورد الله تعالى عن قلوب المكيين حتى المحمدي الشيخ أحمد بن محمد السجن على سنة السالم الفارسي ورد الله تعالى عن دوس الأدوات قلوب الأحلام فريد التحلي على الإطلاق حاتم العثماني أبو إسحاق على إبراهيم الناس ورد الله تعالى عن شيخ عمر بن وقائدين الله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله السلامة في الظاهر والباطن جاي رسول الله نعم za mu ci gaba da karanta iziya insha Allah muna nikahu yau za mu yi magana kenan akan famaku insha Allah Allah ba mu nasa Allah ya dace da mu to ashirin da biyar kenan ko shida yau ashirin da biyar ga watan mai takwas dubu biyu da sha takwas miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قد الناس من قبل الحق وعلى آله وكثير من العظيم قال الشيخ رحمه الله وعما له وعما الطلاق وهو مأخوذ من قولك أطلقت ناقة فانطلقت إذا أقلتها من إقال أو عين وكل ذات زوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاقه والطلاق لغة الانقطاع والذهاب وسلاحا حل الأزمة المنعقدة بين الزوجين وهذا أمر جعله الله تعالى في أيدي الأزواج دون الزوجات وهو على حكمين مضاف وهو طلاق السنة ومحظور وهو طلاق البدع وهو الطلاق للثلاثة في كلمة واحدة وللطلاق سنة شروط أن تكون المطلقة ممن تحيض وأن لا تكون حامدا من ولا نفسا وأن تكون في طهر لم يمس فيه وأن يطلق فيه واحدة ومن قال لزوجته أنت زوجة فهي واحدة حتى ينفي أكثر من ذلك والخلق طلقة بائنة لا رجعة فيها وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا يطلقها به من نفسه وأركان الطلاق أربعة الأول موقع الطلاق وشرطه أن يكون مسلما مكلفا فلا ينافي طلاق الكلب ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء أو نحو ذلك والسكران لأمر أو نبيذ مشهور نفوذ طلاقه قاله في الزواجر وظاهره مميز ميز أم لا واحترز بقوله بخمر أو نبيذ عما لو شرب لبنا أو أكل طعاما حلالا أو دواء فسكر منه فإنه إن طلق في تلك الحالة لا يلزم طلاق الإجماع الثاني المحل وهو الزوجة وشرطه ملك الزوج عصمة المرأة قبل الطلاق. الثالث القصد فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه الطلاق ولا يقع طلاق المكره. الرابع اللفظ أو ما يكون مقامه من الفعل. أما اللفظ فينقسم إلى صريح وكناية وما أداهما. فالصريح ما فيه لفظ الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول أنت طالق أو أنت مطلقة فيبدأ من هذا الطلاق ولا يرتكب إلى نية ومطلق حوائل إلا أن ينوي أكثر والكناية بإثمان ظاهرة ظاهرة ومحتملة فالظاهرة مثل قولك أنت خلي أنت خلية وغلية وهي كالصريح في أنه لا تقبل دعواه في غير طلاق والمحتملة مثل مثل إذهابه والسرف والصرفه فتقبل الدعوى في نفسه وعدده فإذا ادعى أنه أراد الطلاق فالمشهور أنه يكون طلاقا وأما ما يقوم مقام اللفظ فأنواع منها الإشارة المفهمة وهي معتبرة من الأخرس في الطلاق ومنها كتابة الطلاق من القادر على النطق فإن كتب الكتاب بالطلاق وهو عازم على الطلاق وقع عليه ما كتبه وإن تب- وإن كتبه غير عازم فله رده ما لم يبلغ المرأة فليل- فيلزمه ولو أخذ الطلاق بقلبه جازما من غير تردد ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة يحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحل هذا ويكتب قبل قبل الميلاد يقال وإن فسق بعده فلا المسمى ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره
نعم آه الحمد لله وأما الطلاق شيء سكي فهو معقوص من طريقة إن أنت سكي وأنا باقي in ce babi ne mai faɗi ƙwarai sai dai a nan ɗin zai kawo shi ala iktisari shi ma iktisarinsa kuma matuƙan ma'aurata ba su san shi ba to yana sa a fitina ma'ana mutum in yi saki har sakin ya kai barci ya zauna da matar duk duk da za a haifa baya ana samun damuwa cikinsa ma'ana za a haifi ɗaya ɗan ya zamo a yi zaman zina daga baya saboda rashin kiyaye wannan ka'idodin to akwai kalmomi kuma musamman a irin yanzu ma'aurata asali ba san addini ba ba san addini ba kuma suna tare da mata yi wannan mushkila ne kwarai da gaske sai wanda Allah ya kiyaye kawai amma talaka ko ma ko ne tsorika a talakun na kata shine ta saboda maganar da ake dauka cewa a talakun na kata na saki tabuwa fantalaka sai ta saki idza arfanta ha din iqalin idan aka sake ta ba ta da wato menene na abuna auya akala a kusa shi ne aka akala au kaidin ko da ko da bai bai fa kullu zatin fa kullu zatin zawjin duk matar da take da miji musaddacin inda zaujiha wato tana daure ne a wajen mijinta duk matan da aka yi ma'ana aka ce an ka tuka iya to bi ma'ana kamar an daura maka yawwa aka lanta yana hannunka shine musaddacin inda zaujiha kai da fara ha idan ya ce ya saki wannan daurin a talaka ha min wasaƙi kenan wato ya warware ya warware wannan saki kenan wa talaku abin ake nufi da saki lokacin inkidai luga ne na al'inkidai yankewa wazzihari wazzihar da tafiya watsilahan ai tsilahi kuma halal halal isnati wato wuyayin da yake hannunta wuyayin da yake hannunsa ya fita ma'ana abin da aka ɗora mun na amananki na na sauki shine hamlul ismus almun akidatun dan zawjaini wanda ake kula tsakanin ma'aurata guda biyu duk dai kalman daga an kahatu ne na baka sai ka ce ka karba ko na baka ka bashi ka ce na karɓar masa to wanda aka karɓar masa sai ya ce a ba na yi na fasa to ma'anar su kenan ba na yi na fasa to maganan ba na yi na fasa ko ban so ko ban yarda ba to yana zuwa ne ta bangarori daban-daban daban akwai wanda yake yiwa a baki akwai wanda yake yiwa a aikace to shine ana ake samu wa hada al'amru wa hada wannan amru al'amari ne jala Allah ta'ala bi aidil azwaj shi saki ba wajen mace ce ake samun saki ba wajen namiji ne amma mace tana yin isra'i akwai guraren da take kwasin ɗin abin ya yi don ta tsokano kuma yana yiwuwa ɗin ya yi domin akwai kuma hukuncin da bai zo a nan ɗin ba shi ma yana yiwuwa in mutum ya aure mata sai ce ya ba ta duk izinin da yake da shi ya bata to wata in ya ce ya bata ya sauka daga kan shi abin da aka bashi ma'ana shi ne mai saki sai ya ce ya bata izinin duk abin da ga dama ta yi ta ce ta saki kanta ta saku eh to shi ma yana nan hukuncin amma daga baya ne akwai kuma hudu wanda take nema shi ma wani abu ne daban wannan jalar mazaje ajal azwaji dunan zaujaci Allah ya sanya saki a hannun mazaje ne dunan zaujaci banda hannun mata kowa ya ke sanani ya kasu shi gida biyu akwai mubahu talaki akwai saki na mubahi wa talaku sunnati shi ne da ka saki mata ka sake ta cikin tsarki kuma saki daya shi ake kira talaku sunnati ka sake ta cikin tsarki kuma saki daya wa mahazurun akwai kuma saki wanda yake abin tsoratarwa wawa talakun bid'a ce shine saki na bid'a wawa talakun salasa fi kalimatin wahidatin shine saki dai ne amma kalm saki uku za ka yi amma a kalma daya na sake yake saki uku kaga babu wani igiya kenan wannan sakin shi kuma ba a taɓa yin sa an sha ba yana da wahala ni ba taɓa yin wannan sakin an sha ba yana da wahala matuƙan wahala matuƙan wahala ma'ananta idan an yi shi aksari sai bala'i ya biyo baya in dai aka yi sake uku to wannan kamar ta jarida an gwada an gani to sai ka ga soyayya ya zo mai ƙarfi daga baya kamar da su haɗe kansu kuma sun riga sun ɓata aksari ma za ka mutum yana bin matar ko matar tana bin nan amma ba kuma yin suke uku lokaci daya mafiya yawa ne ba cikin sa zauna lafiya Allah yana da yarda ciki saboda saboda an hana ne mutum ya yi taurin kai yayi to kuma za ka ga haka wasu wasu to shi yasa ka gwaron suke dawa saki uku fi ƙarƙashin wahidatin mu a wajen mu idan waɗansu zo da matsalan wani suka fi karatu a ƙasar larabawa suna zuwa da saki uku saki ɗaya abin yadda yake faruwa tsarin da tsarin kasar larabawa ba iri ɗaya ba ne domin a kasar larabawa za ka samu mazaje dubu ba mai mata ne maza dubu ba mai mata ne mata su matan su ɗaya ne ba irin ɗabi'a mu da su ba ne kuma idan mutum ya duba ya tsalo na kafin dini wani haya na doktor aishar baki zai ga su duwanu da arabu sun yi zama wanda suka yi fatawa irin nasu na wannan zamani akan cewa su ya kamata ko da an yi saki uku ya zama saki daya wannan ittifakin su ne wannan na duwan arab in mutum ya duba ya tsaro na kafin dini wa haya zai samu tadaddin da shekaran da aka yi wannan zama mun kuma ba haka bane idan mutum ya ɗauki wancan ya zo ya jefa a cikin mutum zai jefa mana bala'i ne kawai zai jefa mabayi ko da ya fahimci hakan ya fahimta amma ya yi yawo a bayan ƙasa ya gani kowane wuri suna iya zama da fatawansu ya zamo daidai idan ka ɗauki wani wuri ka zo ka kara wani wuri to za shi da bala'i mu abin da ke zama bala'i kenan mafi yawa wanda suka fita waje suka yi karatu suna dawa da wannan aƙida to idan aka yi haka nan a nan zai zamo damuwa to balle kuma a shafi'anci ko a hanabiyanci idan ka yi saki a cikin bakin rai sakin bai yiwu ba to mu kuma nan haɗa dan baki to shi kuma mutum zai ɗauki wancan ya kawo wannan in ya ɗauka ya kawo kaga ba zai daidai da nan su kuma can sai kuna cikin zaman lafiya cikin za ka yi sakin sakin ne in ka sha sannan kuma a malikanci an kasa wannan fushin kashi hudu ne fushin da ba za ka iya gane abin da ka yi ba domin ana iya gane mutum ba sai akan wannan ba ce da ya yi fushi a kan kaza to sai daga baya an gaya masa me ya faru to wannan amma ka yi fushi kana sanye da abin da kake yi ba yadda ba auren ka aure aure ya mutu amma amma a hana tilanci ba yadda ba za ce aure da mutu to irin wayan abubuwan suna nan da yawa gaskiyar lamari wallahu alam amma mu nan idan mutum ya yi saki saki uku saki uku ne to kuma har an kai ma ga ana cewa saki ɗaiɗaiɗin da fatan wahida shi ake cewa almari wajen kuma farko zamanin musulunci abin da za a kai rufusa da kuma sai na umar yanzu aka tabbatar da wancan ittifaqin na wancan karo saboda abin yana neman ya zama wasa ne saboda a lokacin mata ba su da yawa cikin addini an fita a cikin musulunci mata ba su da yawa wanda suka musulunta to yi mutum ya sake uku ta sake daya a zamanin manzo Allah haka kai zamanin sayyidina Abubakar haka kai lokacin da musulunci kuma ya fara yawa zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce to Allah Abubakar amai da wannan abin ya zama wasa duk wanda ya sake uku da fatan walida a tabbatar masa wannan haske ne shi kuma ba shi kaɗai zarta da wannan hukuncin ba ko shi kaɗai ne ya kai domin shi ne amirul mu'minin balle ittifaqin al'umma ne domin manyan sahabban manzo Allah ne suka yi wannan shine Allah kuma ya bada umman shafi ku rasulun min ba'di ma tubayyana lahu al-huda wa yattabi'a sabila al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama mustaqim sira kaga ittifaqin sa ne yasa akwai ittifaƙoƙin da aka yi wanda bai warwaru ba me yasa wannan kawai shi kaɗai za a warware to su su arab ba sa mata biyu su kuma so da cewa to in suka yi dinga yin suke ɗaya ana tafiya to za a dinga samun bala'i domin misali auren ya mutu a ƙasar larabawa asali mafiya yawa mata ba ta sake aurewa yana da wahala to mu kuma kaga nan ba haka ba ne aure in ya mutu ko koma ta mijinta ya rasu ba ta hauwa musamman a ƙasar misira in mijinta ya mutu ba za ta hauwa ba ita ma za ta haƙura ko da kamar an yi auren wata ɗaya ne mijin ya mutu to ita ma haka za ta haƙura ta mutu haka na mijin idan ba ta mutu aksari shi ma yana wuyar hauwa kaga irin al'adar su kenan kuma haka haka ake tafiya da shi me yasa ba ɗauko irin wancan hukuncin an kamana ba misali kaga irin wannan akwai akwai gargara a ciki mu kuma yadda muka tashi da tarbiyyar mu tarbiyyar mu malikanci ne shi ainihin abin da muka samu kenan kuma a kansa muka da su za a ga mutum bai da komai ma yana da mata biyu yana da mata uku ya ce da ita da kyar ko kuma a haka muke faruwa har ma ka samu mata hudu wannan kuce ko ka samu biyu suna gidan haya ma ana yin haka don ka ce ka ɗauki wancan hukuncin ka jefa wannan yaya za ka yi da irin kuma mu kuma ɗabi'a da aka sare mu shi yasa aka sare mutanen ba su fahimci wannan ilimin ba aka ba ka musu wancan sai abin ya harbe su mutum sai ya da zama da mata a cikin wani hali Allah ya kiyaye Allah ya kare mu طلاق الثلاثة طلاق البدعة وهو طلاق الثلاثة سكي لنا بدعة كما شيني سكي أبو في كلمة واحدة أكلمة وللثلاثة سنة شروط a hakki na sunna yana da sharaɗi shi kansa an ta kuna mutallakacin liman ta shaidu wanda za a sakan ya zamo tana yin haida ma'ana ta kai ta yi haida ta yi ya kamata wanda ta kunu ha'idan kuma kar ta kasance tana cikin yin haidan aka sake ta kamar yadda sai na abdullahi mara ya saki matarsa tana haida manzala sallallahu alaihi wasallama ya sa sai namur ya sa ya dawo da matar idan ta yi tsarki ya sake ta to kaga shi ma nan abin da ake magana ba wai cewa ba su saku bane a ta saku amma sakin akwai manti ne an an an haramta yin haka an haramta yin haka wala nufasa ba kuma tana cikin jinin haila ba jinin biki ba wata kuma fi ɗorin ya zama tana cikin tsarki ɗorin tsarki lam ya musafi kuma ya kasance bai kwanta da ita ba wani lafu fi wahidatin in zai sake kuma ya sake daya wa man qala li zawjatihi wanda ya ce wa matarsa an ki dalikun ce sakakkiya ce da wahidatin saki ɗaya ne hatta ya nuni aksar min zalika sai in yayi nufin ya fi ɗayan wal khulqu wal khalqu shi khulqu dalqatin ba'inatun sakki ne ba'ini in aka ce sakki ba'ini sakin da baya dawowa sai an sake aure ba'ini la raja ta fiha ba za ka ce na saka ka ga saki ɗaya misali ba ba ba kuli ba ka ce ka saki mata to ana cikin magana ya ce to shikenan na dawo da ke wannan ne to amma hulu ba haka bane shi hulu abin da ke nufi da hulu shine mata ta ce to ni ina son mu rabu da kai kawai ta fita hanya na ja ya ya ce to zan baka kudin sadakinka ka kyale ni ko kuma zan maka wani aure ka kyale ni ko kuma ga wannan zoben yana da tsada na zinari ne karke misali kawai in ta ba ka zaudar ka karba a kan kaya da to shi kenan ara kuma saki ne ba ina shi ya sha babban da ka ce na sake ki yanzu kuma ka ce na dawo da ki ya sha babban akwai kuma saki wanda shi kuma ana ba da ikhtiyari kamar ma mata in kunya bai ce ke wannan bala'in ya yi kai bala'i idan kina son zama da ni ko ba kya son zama da ni kina son zama da ni ko ba kya son zama da ni idan ta ce a take ta ce ba na son zama da kai to saki uku ne shi ma eh khiyari kenan kina son zama da ni ko ba kya son zama da ni ta ce ba na son zama da kai amma take kana faɗa tana amsawa saki uku ne amma in dai shiru kafin ta amsa ta ce eh ba na son zama da kai sai ka ce saki daya amma in kai shi ka kuma saki uku a tabbata kaga irin wa'annan wa'annan ma'aunan suna nan ga sunan daban daban daban to dole yana da kyau ma'auraci ya san irin wa'annan Allah ya kiyaye wa kullu la rada biya wa lam yusamma talaqan ko ba a ambaci saki ba da iza a ɗaukin shi'an idan aka ba shi wani abu wannan abin da aka ba shi ya halawa hadihi min nafsi ya fitar da auren daga cikin kansa in dai aka ba shi ya karba shikenan wa arkanul talaqi arba'atun rukunan saki guda hudu ne al'awwal na farko muqi'ut talaqi abin da ke sa ai saki wa shartuhu da sharadinsa an yakuna musliman ya kasance shi musulmi ne mai sakin mukallafan ya zama baligi falalar a gidan talatar kafiri ba a kulla sakin kafiri wala sabil idan ya yi saki dama ya babu wannan shari'a babu wannan tunda wannan shari'a ce da babu wannan ƙa'ida balalar a gidan talatar kafiri wala sabil ko yaro ya yi saki yaro in ya yi saki inda ya aka masa aure ya yi saki ba a karɓa wala man zala aqalu ko mutumin da yake da mata amma kuma aljani ya shafe shi in ya yi saki ba a karɓa au ijma'un ko mutumin da ya suma shi ma in ya yi saki ya farfado ba a karɓa sai ya dawo cikin fayyacinsa sosai tukunna au nahawi zalika ko makamancin wannan da sabiyu da man zala aqalu da wanda ya suma ba a karɓar sakinsu saboda shi sabiyu in ya yi saki sai in waliyinsa ya tabbatar haka nan safihu wawa ma haka ne haka majnun wanda za a akalu kaga ai ana hukunci da hankali ne yaro bai da hankali mahaukaci bai da hankali mai suma bai da hankali yana suma mata tana rarrashin da yake na sake ki bai sani ba bai za mu ne ke faɗa bai a wannan lokacin saboda haka babu alƙalami kan cikinsu gabaki daya balle sai ya tabbata wasu ƙuran bi hamri wanda ya yi maye da shan giya au da bizi ko kuma giyan giyan giyan inabi ko giyan dabino na bizi almashhuru nufuzu talaqi idan mutum ya sha giya na dabino ne ko na nabizi ne in ya saki mata ana saka ai ta saka domin babu mutum zai ce ya saki mata bayan ya sha giya da kudin sai saya in ya in ya saki ta ya ta saka ala wufi jawahir ya faɗa cikin jawahir wa zahiru mayyizun amla mumayyizi ne ko ba mumayyizi ba saki da ya yi tun da giya ya sha wa tare da bi kaulihi ya keɓance da faɗinsa bi hamrin da giya au na bizin ko na bizi amma laushari da labanan da nono ya sha ko au akala da'aman ko ya ci wani abinci halalan na halal au dawa'an ko magani ne ya sha ta saki da sai ya yi maye minhu daga wannan maganin za mu ce a je yin fura to injin din da ake nika dawan giya to sai aka nika geron fura to ana samu suna garwaya a lokacin to idan ka zo kai ka sha kai ka san fura ka sha sai kai ma ka saki mata to wannan ba su saku ba domin ba a san fura da haramci ba yawwa ba san nono da wannan ba halal kai ka sha to amma abin da ya same ka ko kuma to ka ga kenan misali duk abin da baka san shi ba in dai ya same ka ya zama mai maye kawai abin shi haka to in ka yi shi abin matukan halal ne ba haramun ba to shi ma haka ne ko da coca-cola ne mutum bai saba sanin ai ana shan coca-cola kowa ya san ana shan coca-cola ba a maye sai aka sha sai aka yi maye mutum ya mutu da gayyatin sai saki matarsa amma da coca-cola bai san an sa wani abu a ciki ba to shi ma kowa saki matarsa ba su saku ba saboda an san halal ne shansa ba haramu ba ne wannan duk abin da yake kowane ya gaba ko magani ka sha magani ka bugu amma magani ne na rashin lafiya kai kuma ka sha don cin rashin lafiyan da ke cikin ko ka samu sauki sai kai ma ka saki mata ba ta saku ba bayanan in talaka fi tilkal halat la yalzamu talaq ijma' idan mutum ya saki a wannan lokacin to sakin bai yiwu ba ga baki daya asani na biyu al-muhalli muhalli wa huwa zawjatu ita ce mace wa shuruquhu sharaɗin sakan macen shine muhal milkun zauji ya zama matakka ne ba a sakan matar wani yawa kai wa mata kan kai wa miji ne matar ta dame ku a gida ya wani ya ce ya sake ta alƙasan ana yi mana wannan abu yanzu ma na ji an ce akwai kakan miji kakan mace ce ko wai ya saki mata ya saki mata ai ba a yi ba shari'a ba ne wannan ba a yi ba wanda ya isa ya saki mata sai domin ita mulki ne na hannun shi ko uban uban yaro ma ba halin ya saki mata sai in an ga abin ya kai ni haya tukuna ya sake ta don a lokacin za a cire masa za a cire masa hamlikin ne da karfin ya a ajiya giga sake ta to shi ne domin babu wani yaron da ya kai ubansa hankali sai babu to a nan da kawai shari'a take yawo shi ma ba ko ina ba ne da za a iya cewa saboda kaza da kaza uban ya kashe auren kuma dole auren shi kuma mutu to an yadda da wannan amma ba kowanne ba wa shartu shar'in samarqul zawji ismatul mar'ati qabla talaqi matar ta kasance tana cikin isman mijin kafin sakin ma'ana an yarda an katuka iyaha ya ce kabiltu kaga ta shiga isma an aura mata a ce na karba shi ke ta shiga tutun ta shiga dama in ba a samu wannan ba shine babu asalisu na uku alƙasfi nufi kamar sabaka lisanu ila talaƙin lam yaqa alayhi talaqu wanda magana suke kawai sai ce ya saka amma bai san iya harshensa ne wannan kuma hukuncin abu sai an samu tsoron Allah iya harshensa ne abin bai shiga cikin zuciyarsa ba ya ce ya suke da to suke mai yiwuwa iya harshensa ne wato kaman magana ne mai ba ba shi ba haɗa ba ka san wani lokaci ana samun irin haka kai kana son ka wata magana daban wani abu sai fito daban to wannan in an samu wannan to shi kuma bai yi ba amma shi ne alkasu ya zama mutum yana nufin sakin kamar sa baka misalin ila talaki yana son ya yi magana kan kaza yace na sake ki ke ki je na sake ki ba kuma abin da shi yake nufi ba kenan yana son ki to ki je ki kyale ni ki yi kaza din misali to sai ce ya sake ta to in dai ba manufarsa ba kenan akhta lisanahu ne to babu komai amma akwai tsoron Allah gurin fa sai an kawo tsoron Allah لم يقع عليه خلاف ولم يقع الطلاق المكروه إذا أن تيلس تمتن يسكي ماشي شما سكي بيولا أتيلس تاشي أتي كي كسكيتا wannan ya faru wata mata a unguwar rogo mijin yana da mata biyu irin uwayen nan masu bala'i wanda su suke ganin kamar su suka halicce kamar ba Allah ba ne wanda duk dokan Allah za su iya cewa ka karya ka bi nasu to an yi irin wannan waƙiyar wato ya suke matar a ya shi driver ne to yana driver wata ran kawai shi kenan sai ya zo sai ya sami gidan a hargitse sai matar ta ce uwar ta ce saki matansa guda biyu ce me ya faru ta ce ka sake shi kawai ce to ai shi bai san me ya faru da mutane to ko ka zaɓe ne ko ka zaɓe su kai ta tsoro sai ta ya sake su matan sai suka fita sai suka tafi ita kuma abin da ya ci ta sai ta ɗauko ƙarin ta kawo lishe da ce a kira yaron nan amar magana ina jin ko ta fara jin maganganu ne ya yawa nan ta yafi ko ana mata shaguɗe wasu kila wallahu alam sai ta ce a kira yaron nan a yi mar magana sai shi ne sa ta kira da ya zo ce me ya faru tsakaninka da matarka sai ce to shi bai san komai ba amma ya dawo daga tafiya ya zo gida ya samu mahaifiyarsa ya ce ya saki matan nan ya ce me ya faru ta ce to in bai saka ba to ko shi ko ta zaɓe ko ya zaɓe su ko ya zaɓe ta sai ce ya zaɓe ta saboda haka ya sake su to shi sai shi ya ce to ke ga abin da kika zai ta ce a a kira matan ya ka ja ka kira matan su da su me ya haɗa ku to ita amaryan kowa ya su sai ya tare lafiya ne su dame mu sai kullum sai ta dame mu ta goye ɗanta kullum ta goye ɗanta ita take goyon ɗanta sun zo sun ƙwace mara sun ƙwace maka a to ita wannan ƙaramin ta ce ke kin gore shi ne ke yaro yanzu muke goyon sa to wannan magana ya sa ta ce kawai ya sake ni sai shi ya ce a'a to ai kai bai yi ba mai ku dawo gidan to kaga matan wani lokaci suna da wani irin karfin zuciya na in dai su suka shirya abu to ko Allah ne ya shirya to za su warware Allah ke wala ko talaqul makruhi saki na tilanci baya yiwa arrabi na hudu allafz lafazin da ake sakin aw ma yakunu maqamuhu min al-fi'li ko lafazi ko aiki akwai lafazi na saki akwai aiki na saki amma lafzu shi lafazin da yake sa a saki dan tsakin ila sarihin wa kinayati yana bai yana rabuwa ne gida biyu akwai sarihi fili kawai za ci a sake akwai kinaya za a maka alasikin da wani abu wal kinayatu ko wa ma adahuma da abu da ke sarihu shi sari ma fi talaqul laf ma fi lafzu talaqi shine akwai lafazi na saki ala ayi wajhi a kowane fuska ka ne kasance misali ya kula kamar mutum ya ce matan shi an ci tarikun ke ba su kakkiya ce au an ci mutallaqatin ko ke abin saki ce fa yalzamu bi hadha talaqu wannan ya lizinta dole an samu saki cikin auren wala yuttakiru ila niyyatin ba a buƙatuwa cewa ya yi niyya ko bai yi niyya ba ya ce an ci dalikatun a an ci matsalukatun to wannan duk gaba ɗaya ba a buƙatar niyya wa mutallaka ha wahida amma sakin ɗaya ne illa yin riya tsara sai dai ya yi nufin abin da ya fi haka wal kinayatu akwai sakin kinaya kismaniyar burbuɗu zahiratun a bayyane wa mutalilatun akwai mutalili wanda abin da yake daukan wani abu fa zahiratu zahirin da ke misali kaulika shine mutum ya ce anti khaliyatu cewa fiya ce to anan shi ma mutalili ne amma watakila malamai suka ce yana amfani da al'ada a hausa in ka ce mata kewo fici ba na jin bai ba bai baya ba da mu a wajen bakan ba kalma ne na saki ba ba kalma ne na saki ba ke wofi ne sha sha sha wannan a hausa zagi ne ba saki ba ne to amma a larabawa khaliyatul wofi bi ma'ana ba wani hannu a kanki su abin da suka ɗauka kenan to tunda ba hannu a kanki ke sakakkiya ce kenan to amma mu a hausa wannan ba na ganin ko ya yi tasiri yana da yana da wajihin da za a yi masa me ya zance tawili da za a yi masa tawili wabari ya ce ke kubucecciya ce bariya khaliya wannan mutamini ne da dukkansa don da ka iya samun kalman da sakkwatawa da su fada ya zamo zagi amma kanawa ba zagi ba ne a wajen su kanawa ya zamo zagi zazzagawa ba zagi ba ne zazzagawa zagi mutanen bauchi ba zagi ba ne duk za ka samu wannan to idan aka samu su a gurinsu ba haka ba ne to wannan ba zai ba da wannan ba amma in an ɗauke shi a haka sai a duba wanda suka ɗauke shi a wannan gurin to wajensu shi sakin ne wallahu ala wani kasare shi ma kamun bayyanawa ne fi annahu la tuqbalu da'awahu fi ghairi talaqi kaji ba a karban mutum ba a karban da'awar sa ta ghairi talaqi ce ba sake ke nufi ba wannan kaga ai masar to suna ganin su dauke shi akan hakan ne wallahu ala wal mutamilatu shi mutamili مثل اذهبي وانصرفي كتفي وانصرفي كجويا اذهبي وانصرفي كتفي كجويا tace za ta fi kifi ruwa ma tafiya me ake nufi zan tafi anguwa kifin ruwa tafiya sarkin anguwa to sai zuwa ta sake ne ba zai ba wani sarrafi ki juya ki koma gun da kika je da ta miga mai kake nufi sarki kake nufi ko wata kubalu da awa fi nafi wa adadi zai ce a zai ce e to amma nawa kake nufi bai da annahu arada talata in ya ce yana nufin saki ɗaya ne fal mashhuru annahu yaqulu talata to shi ne ya zama saki eh wala ta in sarfi koma gidanku me kake nufi ana nufin ta je gidan ne mu zo mu zauna shi ga sai ba dai lankwashe ni ba ne eh lauya ne wa ma ma ya kuma makaman lafi amma abin da ke tsaya a makamin lafazi fa anwa'u yana da nau'i minha al-isharatu akwai ishara mufhimatun wanda ake fahimta wajen mutabaratun ana itibari min al-aharas daga bibi fidda laifi cikin saki akwai sakin bebe watakila da ishara ne to shi kuma sai a duba ga isharar beben ya ake yi ya ce haka ko ko ya wallahu alam to duk abin da ya gwada wannan shi ma za a ɗauka kuma za a yi amfani da shi shi ma yi wannan ha alkitabatu yana daga ciki alkitabatu rubuta wasiƙa min alƙadiri ala nuduki zai iya cewa ya saka sai ta ba shi takarda sai ya rubuta na sake ki ai mai magana da baki ba amma yi magana da alƙalami to shi kenan fa in ka taga alkitaba bin talaki in ya rubuta littafin da niyyar saki wa adimul ala talaki yana nufin sakin ne wa qa alaihi ma katabu abin da ya rubuta yayi saki ɗaya ne ko saki biyu ko saki uku wanda yake nufi wa azim ala talaki yana da iko ya ce ya faɗa da baki wa ka alai ma ka tabo wa in ka tabo gairi azimi amma in ya rubuta ba yana nufin saki ba wakila zagari yana nufin ya rubuta ta gani amma shi a zuciyarsa shi ma nan yana buƙatar tsoron Allah domin ba wanda zai iya shiga ya yi hukunci da zuciyarsa sai shi da ubangijinsa to amma abin da ya fito fili akwai gudun da ake nunawa akwai danja a gurin ba wanda ya isa yanke hukunci kafiyan ya ce saki ne tunda in ba saki sarihi ba ne inda ya zamo kinaya ne mutamili ko zahirinsa ko mutamilinsa to ba zai yi gari hukunci ɗaya lokaci ɗaya ba sai an saurara falahu raddun raddu zai dawo da zai mai da zai fasa ma dan ya dubul marata masalan ya ya rubuta takarda rubuta wannan ko dan tsoratar da matan nan sai ka kira yaro ka ce in ba kai mata ta ga don wata za ta wata tsaye akan ka ta ce sai an sanya saki yan shekarar jiya wata ta biyo min hannun akan siya suke hannun na fita ne maganar duniyar nan kanta na ƙasa sai na ce to kai na ka ya kuji ka tafi da matanka ina ganin ba watakila ba ta son in san me ke tsakanin ashe tana son ta tafi umra ne irin neman kuɗin nan to shi ne ta shiryo duk bala'in da za a yi ma sai a yi yana tafiya tana bin shi sai kuma yace ba zai saki ba da ma da suka ce kare na ce to ana yin ta kenan in aka rubuta aka bayar a kai yaron yana kaiwa takardar kafin takardar ka kwace ka kwace sakin amma in ya bata ta karba to wal falazimahu ai ma lam yadugul mar'ata matukan takaddan ba ta kai wajen yaron da aka rubuta bai kai wajen matar ba to shikenan tazimu ya limance shi walau aqada talaqa bi qalbihi idan mutum ya kulla saki a cikin zuciyarsa jazim min da taraddudi ne da yake ba yi wani taraddudi kawai yana gani ya kamata su rabu to fa fi hukuki talaqi alaihi bi mujarradi zalika riwayatan wannan kawai ya kamata mu rabu kawai mu rabu kawai ya riga ya kulla wa kansa ya yanke wa kansa to shi kenan riwaya biyu ne eh shin sakin ya yi daga kullawansa ko kuma sai ya zartar sakin ya kullu tun da ya kulla cewa su rabu kawai shi su rabu kawai shi yana ganin a rabu kawai ya riga ya yanke decision to wani ya zo rarrashe shi to sakin ya yi mutum da kullawansa na farko tun da ya ina mala amal bin ya ne kuma shi ya riga ya niya to za shi ne riwaya ta ne na riwaya ne wanda suka ce da in dai ya kana niyyar aka hana shi shi kenan an kuma ya zarta ya zarta wala yaji ya yi tazawaja rajul imra'atan bai halatta ba a malikanci an yi tazawajar rajul imra'atan li shilla haliman tallaka ha salasa mutum ya auri mata mata ce mijinta ya sake ta suke uku sai aka ga cewa za ta shiga bala'i to wani zai iya aurenta don ya sake ta wancan ya aure ta koma wajen mijinta shi ne to a malikanci bai halatta ba wala yahillu hadhalika ita ma bai halatta ta yi hakan ba eh bai halatta ba eh auren kisan wuta eh wato auren ko an yi bai yi ba amma a wasu usman sawodin sun sassauta shi saboda wani lokaci in aka yi hakan ana ana toshe wani bala'i wani lokaci kuma ana gudu kofin bala'i abin mutanen da Allah ne kawai da ya yi su iya amma shari'a in kaga tana ta zagaya sai da hukuncin ya zo ya tsaya akan wannan ya yi amfani ya zo kanka kuma ba zai amfani ba kuma kuma daidai ne babu kuma wata aka cuta kuma abu ɗaya ne wasu sau ana bata auren da aka san haka ƙablar jina'i kafin mijin ya kwanta da mace wa ba da mu ko bayan ya kwanta da mace ma wa in ku siya ba da mu idan an bata auren bayan mijin ya kwanta da mace alhal musamman kaji ba jina suka yi ba amma ta ci kudin sadaki eh fala al musamman eh ba jina suka yi ba ta ci kudin sadaki to kenan kaga idan aka samu dakon fa shi ma ya halatta kenan tun da sun ci zagi a aure ya halatta to kenan consequences din abun ba haramcin da baki ɗaya ba ne akwai magana kenan a kai amma in ba dan haka ba ai komi sai an kore ya komi sai an kore wa man talaka imra'atu salatan wanda ya saki matarsa suke uku lam tahilla lahu bi milkin ba ta halatta da rashin sake mallakanta ba wala nikahi da halatta sake aurenta ba hatta tanki a zaujan gairar sai ta auri wani miji daban wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta zaqa al salata sai mijin kuma ya kwanta da ita tukunna ta dawo shi ne sai in aka yi saki ake dawowa ake ba a yarda mutum ya yi saki mata ta dawo maka ba sai ta auri ba abinda mutum ya wasa a duniya ya gama tasta da wani miji to dalilin da shari'a take sawa kenan idan an ka saki mata to abin da ba ta so din ko sai ka gani gobe in ka dawo ka kiyaye wannan shi ne shari'a take wannan fara
kamar wanda mata da take cewa za ta bada abu kullu kenan yawa kamar kullu idan ta bayar bayan mutum din ya karba to sai ya zamanto kuma ita ce da kanta ta buƙaci dawowa zai iya amincewa ya dawo da ita ko kuma sake alkhul'i alqatul ba'inatu ba'ini ne sai an sake aure
ko da ita ce ta buƙata don ba shi kowa ne a cikin su ba an yi ba don farkon kar a yi mana mana su zaman lafiya a shari'a ke ai aka sa maka zajeri to an dakatar da kai ne idan ka ce kuma kai ma ka ji ka gani kama mace wurin kai ne sai a ce a haɗu eh za a haɗu a maga- magana to kowa ya ji da su to kowa ya san kanshi alhamdulillah
Thank you.